الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإهلاس في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله gashi za a daura Qur'ani wanda mala ya karanta mana fadan Allah madaukakin sarki aya na tara Allah yana cewa wa isnada rabbuka Musa an itil qaumaz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukazzibun wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين آه wannan shine kissan farko na annabi Musa a cikin wannan sura je ƴan uwa in ba za su iya manta ba mun kwane yadda Allah madaukakin sarki yake lallashin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin hanyar lallashi shine bashi hakuri da kissan annabi Musa alaihi salatu wasallam Allah ya bude ma manzon Allah wannan sura da lallashi dan ya ji halin da annabi Musa ya kasance tare da al'ummansa da irin kalubalen da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya fuskanta ba dan koyon ba sai saboda Allah ya ƙara tabbatar da kirjin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malaman tafsir suka ce wa isnada rabbuka musa watan is dinnan misali za ta tsaya ne a matsayi na zarafi wanda yake a mazarufun alaihi ya zama ya zama mansuhi haka misali sai dai a kaddarta shi ai waskur ya rasulullah ko kuma watul iz qala musa li qaumihi tinam ya watul iznada rabbuka musa tuna karanta mu al'ummanka ko kuma kai ka karanta ma kanka ko ka tuna ya rasulullah yayin da Allah madaukakin sarki na da rabbuka Musa ubangijin ka ya kira annabi Musa ana ati qaumaz zalimi kaga misali wannan yana daga cikin ujuba na balagan Qur'ani duka bayanan da ya fito na farko da tafiyan shi zuwa Madayana da waƙiyan da ya faru kafin ya je Madayana Allah madaukin sarki duk sai ya nade mana kawai yanzu abin da aka fuskantar da mu shine yanzu Allah ya tura Annabi Musa alayhi salatu wasallam zuwa Fir'auna Allah madaukin sarki yake ce mashi ana ati qaumaz zalimin ka je wajen mutanen nan wanda suka zama misali azzalimai ma'ana wani irin zalunci sun zalunci kansu ta hanyar saba ma Allah sun zalunci kansu ta hanyar kafirce ma Allah sun zalunci kansu ta hanyar bautar da banu Isra'ila guda haka misali sai zamana zulumatin fauqaha ba'luha fauqa ba'l duhu kan wani duhu ga duhun zalunci tsakaninsu da bayi ga duhun zaluntan kawunansu ga kuma mafi girman duhu shine kafirce ma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa ati qaumaz zalimin misali qaumi fir'auna sai zamana shi wannan ƙaumin fir'auna badali ne misali ɗan uwa yana in muna tare badali ne akan faɗin Allah ati qaumaz zalimin dinnan sai Allah yake cewa qauma fir'auna Allah ala yattaqu misali shi kuma alanan istifhami ne da Allah madaukakin sarki cewa ba sa ji tsoron Allah ba eh shi misali fir'auna da al'umman sa ba za ji tsoron Allah ba qala rabbi inni ahafu an yukazzibu to anan sai Allah madaukakin sarki sai ba manzon Allah labarin wasu abubuwa da annabi Musa ya jeranta, wannan yana daga cikin ƙa'idan mara lafiya a gaban mai magani, kada ya ɓoye komi, saboda yanzu Allah maɗaukin sarki ya aiki annabi Musa. Shi kuma a zahirin lamari akwai wasu illola da suke ɗamfare da annabi Musa alaihi salatu wassalam, wadda Allah maɗaukin sarki ya sanya su a cikin magudanan ƙaddaran annabi Musa. To, annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda kowane ɗaya daga cikin illa ɗin, zai iya zame masa tarnaki wajen inda aka aike shi to haka yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi dama ya jeranta waɗannan matsaloli Allah madaukakin sarki kuma ya karfafi zuciyan Annabi Musa da cewa duk abin da kake tsoron nan babu shi na kauda maka da su eh Allah madaukakin sarki sai yake ce mashi ana ati qaumaz zalimin qaumi fir'auna ala yatun qala rabbi inni ahafu an yukazzibu ya ubangiji ina da tsoron kar in je su karyata ni wannan ba annabi Musa alayhi salatu wasallam wai yana jin tsoron Allah ya aike shi bane watan daga cikin usulubin da malamai suke faɗa Allah ya saka musu da alkhairi ginin da Allah ya yi ma annaba kowane annabi muhallur rahmatullahi ne fi kauni to kuma kowane annabi ya san in ya isar ma Allah da aika al'umman suka ƙi amsan aikan Allah to al'adan Allah halaka al'umman yake yi. To annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki sai yake ba mu labarin yanzu ya ubangiji ina tsoron kar in je su karyata ni ka halakar da su. Kaga misali ya zama na hikiman aika ya rushe kenan. Allah madaukakin sarki sai yake cewa an yi kazzubun wa yadiqu sadari kuma ya ubangiji lallai hakika kirjina zai kuntata wala yantaliqu lisani kuma ina tsoron kan harshe na ya kasa sakuwa wajen isar da aikanka wannan shi kuma yana daga cikin adabu ma Allah eh Allah madaukin sarki baya aikan mutum zuwa ga mutane sai wanda ya zama akamalu ba kamilu ba annabi Musa alaihi salatu wasallam sai yake faɗan Allah kada ya zama ni a wajen aikin naka in samu tuntubi shine Allah madaukin sarki sai yake cewa wala yan taliqu lisani fa arsil ila haruna ai fa arsil ila haruna yakuna li waziran wa nasiran ya zame min mataimaki ya zame min misali mai bani gudunmuwa Allah ya ce walahum alayya zambun ya sake ba mu labari annabi Musa ya sake fadawa walahum alayya zambun ya ubangiji lalle na taba yin musu wani abu wanda su a wajen shi suna ganin shi a matsayin zunubi an fahimta shi yasa sai ce walahum alayya zambun bai ce walahum indaka li zambun ba ba su suna ganin ya saba maka ba a su ne suke mun ganin ina da sabo saboda wancan kissan kibdi din nan da Annabi Musa Allah yake bamu labari fa wa kazahu Musa faqada alayhi Annabi Musa alayhi salatu wasallam da ya tashi ya mangare shi sai shi kuma Allah sai ya kaddarta mai mutuwa sai ya mutu to waɗannan abin suna kallon Annabi Musa da shi Allah madaukakin sarki ke bamu labari ke cewa fa ahafu an yaqtulun kuma ina tsoron kar in isar musu da sako su tuna da wancan abin da ya faru a baya da haka yanzu su dauki matakin kashe ni kaga shi ma buri bai cika ba aikin Allah ya samu abtaru ya samu yankewa Allah madaukakin sarki sai yake cewa qala kallah misali haza dar'un min Allah ila Musa alayhi salatu wasallam al'amru la yakunu kazalika aw la yakunu kama zananta ya Musa yanda kake zaton lamarin ba haka yake ba Allah yake cewa fazhab bi ayatina fazhaba bi ayatina ku tafi kuku din misali da sako na inni ma'akum mustami'un ai inni ma'akum bi nasari wa ta'yidi ina tare da ku da gudunmuwa na da karfafa na kuma ana mustami'un ni dinna misali mai ji ne dan gani da duk abin da zai mushajara tsakaninku da fir'auna alaihi la'anatullahi Allah sai ce fa'ati ya fir'auna faqula inna rasula rabbil alamin ku je wajen fir'auna in kun je wajen fir'auna ku ce mashi inna mudin nan bi Allah sai bai ce rasula ba sai ce rasulun saboda nan ismul jinsi ne a wajen daman kuma daga cikin al'adar ismul jinsi yana zuwa misali lil ifradi yana zuwa lil tasniya yana zuwa lil jam'i yana zuwa muzakkaran yana zuwa muannasan Allah madaukakin sarki ke cewa inna rasula rabbil alamin ku je ku faɗan mashi ku dan sakon ubangijin talikai ne to wannan kalmar na rabbul alamin anan lamarin yake shi yasa da suka sai ce ana arsul ma'ana bani isra'ila ma'ana sako na biyu bayan kun je ku ce ya saki banu isra'ila ma'ana cewa wannan bautan ya kai iyaka ya kai iyaka malamai suka ce kamar yadda muka faɗa kwanukan baya watan Allah maɗaukin sarki yakan kawo bayi a duniya wani in Allah ya ga dama sai ya bashi ɗan uwa irin ɗan uwan Annabi Yusufa wani in Allah ya ga dama sai ya bashi ɗan uwa irin ɗan uwan Haruna to duka kowanne Allah ya baka jarabtawa ne kaga Annabi Haruna alayhi salatu wasallam shi yana fatan Misra dan sanda an ya faru kamar yadda muka wuce a baya Annabi Musa alayhi salatu wasallam wata al'amarin Allah sai a bai shi bayan yayi shekara talatin a gidan Fir'auna bayan ya rabu da Fir'auna ya tafi Madayana bayan abin da ya faru. Fir'auna ya san Annabi Musa yana gura-gura. Da aka shi yasa ma da ya dawo yake mamakin ya aka yi harshen shi ya saku. To Allah cikin buwayarsa a hanyar dawon Annabi Musa alayhi salatu wassalam watan har ila yau akwai karatu na musamman as-sa'irina ila Allah. Annabi Musa ya dawo da matansa kuma ya dawo da ita fi dalkin tana cikin jinin naƙuda. amma a lokacin da ya ce musu inni anastu naran la'alli atikum min haji qabasin aw ajida alan nari kuda ku tsaya ku jira ina hango haske zan samo muku kila abun dosano saboda Allah yana son ya fitar da wani lamari madosanin annabi Musa Allah ya bashi wani dutse ya ije yana amfani da shi ga tsananin sanyi na ruwa ga tsananin sanyi na gari madosanin sai ya ki amfanuwa karatu Allah yake so ya buga ma annabi Musa alaihi salatu wassalam Annabi Musa alayhi salatu wasallam yana cikin wannan hali sai ya hango wuta daga nesa. Da ya hango wuta sai ya ce musu ku tsaya na hango wani wuta ba mamaki in samo mana fitilla saboda a samu saukin naƙuda. Yana zuwa ashe ba fitilla bane. Sai Allah ya ce inni ana rabbuka fahada ana alayka innaka bilwadil muqaddas duwa. To anan fa Annabi Musa alayhi salatu wasallam ya mance da matansa ya mance da naƙudan matansa ya mance da haihuwa da ɗan da za ta haifa, saboda yanzu Allah daga nan ya ce mashi ne wuce wajen Fir'auna ban ce koma gida ba. Kuma annabi Musa tun da ya kama hanya ya mance da sunan inda aka ce ya bar su ɗin. Ba shi fa ya dawo ba sai da Allah ya lakar da Fir'auna. Sai da Allah ya kawo makiyaya su kuma suka ga waɗannan suka ga ai wannan ƴar sha'aibu ne. Aka ɗauke su ya koma da ita Madina. Annabi Musa bai tuna da iyalin shi ba sai da ya gama ma Allah aiki. to wannan shi yasa suka ce lalle akwai ibra akwai karatu amma lisairina ila Allah wanda za su dauki tafiya zuwa ga Allah to akwai ladabi a cikin mu'amalan Annabi Musa da Allah Allah madaukakin sarki yake cewa an arsil ma'ana bani Isra'ila qala alam nurabbika fina walida nan sai suka cewa tan Allah ya koyar da mu wani irin ladabi wanda su at-talihuna fil alamin mutanen banza a cikin talikai su kullum gorin alkhairi suke yi sai aka ɗauko ƙissan annabi a annabi Musa da Fir'auna to ga Fir'auna zai fara ma annabi Musa gori su kuma mutanen kirki as-salihuna min ibadillahi kullum misali suna mancewa da alkhairin da suka yi suna mancewa da alkhairin da suke yi ma'ana wannan fa'idan karantar wannan duk abin da zaka yi na kirki kai dan zatin Allah hakan yasa idan kai dan zatin Allah to ba za ka taba tunawa da nayi mawa na alkhairi bai saka min ba in ya saka ya zama kamili in bai saka ba daman ba wajibi bane amma aflalu ya saka din to shine sai nan sai ga halin fir'auna ya fito sai yake ce ma annabi Musa qala alam nurabbika fina walidan wai ba mu raine ka anan a wajen mu tun kana jinjiri ba tunda annabi Musa alaihi salatu wassalam tun san da mahaifiyan shi Allah madaukin sarki yake ce mata ki je ki sanya shi a ruwa suka yi baibai da shi sai san da aka nemo mai shayarwa Allah sabid da buwaya shi yasa kamar yadda muka faɗa shekara mai zuwa duk wanda ya karanta Qur'ani ya kasa fahimtan al'amarin Allah Qur'ani to ba abin da zai isar da shi sakon Allah idan Allah ya tsara abu duk taron duniya da ƙarfin su ba wanda isa ya tunkuɗe ko ya tare in Allah kuma bai tsara ba ba wanda ya iso ya yi abin da Allah bai yi ba annabi Musa Allah da buwayansa da za a haife sai Allah ya ce ba za a haife ka shekaran da ake ake hutu ba a shekaran yanka za a haife ka saboda buwayan Allah aka haifi annabi Musa a cikin shekaran haihuwa Allah madaukin sarki sai ya ce ma mahaifiyan annabi Musa ke kuma ka san soyayya da ke tsakanin da da uwa yace dauke shi ki je ki sa shi a ruwa amma saboda ta'anisi na Allah sai ya ce kaffa ki damu zamu dawo miki da shi e karki damu zamu da miki da shi Allah sai ya ce ma kokon da aka sa annabi Musa ko kwandan da aka sa annabi Musa sai ce mala'ika ka dashe je gidan Fir'auna me nema ya yanka an kai masa akwai karatu da ke dankare da al'amarin sha'anin Allah da yanda yake gwada buwayansa a cikin kissan annabi Musa Maulan Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce tare da tare da girman annabi Ibrahim a wajen Allah, za ga Allah bai maimaita tarihin shi kamar yadda ya maimaita tarihin annabi Musa ba. Ya ce, saboda shi lamaruzu da ya zamani da annabi Musa shi dabba ne, a annabi Haruna in ji shehu, ya ce shi na daga bawa, bai da ganewa. Amma fir'auna shi kuma yana da fiɗina, yana da basira. To shi sa Allah maɗaukin sarki akwai karatu dankare a cikin tarihin annabi Musa da fir'auna, shi sa Allah yake ta maimaita ma manzan Allah. yake ta maimaita mashi linusabbita bihi fuadak sannan kuma ya zama ibramu al'ummanka in Allah yana nufin su da shari'a Allah madaukin sarki yake cewa ya bamu yake cewa qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin sannan ka dauki shekaru mai tsawo a cikin mu kana rayuwa muna baka riga muna baka abinci sannan ka zo kai mana wannan magana eh in ji fir'auna kenan saboda sai da ya kwashi shekara 30 wannan shine rajil aqwal akwai wanda suka ce shekara takwas akwai wanda suka ce sha hudu wadda imamu shaukani ya kawo su a cikin tafsirinsa shi ma ya nakalto daga ibn jarir tabari amma rajil aqwali shine yayi shekara 40 yayi shekara 30 sannan sai fir'auna ya ci gaba da cewa wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta imamu shubi na cewa wa fi'alta maimakon fa'alta shi ana shi kira din Allah ya ce wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya ce kai mana wancan aika-aikan wai fir'auna yake ce ma annabi Musa kai mana wancan aika-aikan da kai wa anta minal kafirin lalle kai annabi Musa in ji fir'auna kai butuli ne an fahimta ba kafirci na inadi fir'auna yake nishi ba eh wannan shi ma shine rajil aqwali ma'ana wai yana nufin annabi Musa yanzu duk muka yi maka wannan ni'iman amma yanzu ka kashe mana da kuma ka dawo ka ce wai mu bar Allah shi yasa zaka ya ce masa to ma rabbul alamin Allah yake cewa qala fa'altuha idan na'am qala fa'altuha idan wa min ad-dallin فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وتلك نعمة دمنها علي أن أبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال رب ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أوتي إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب فما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين Allah ya ci gaba da bamu labari Annabi Musa alayhi salatu wassalam yake cewa qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dhalin yake cewa lalle abin da kuke tuhumta na da shi ya faru a hannuna shine misali fa'altuha lalle ni nayi amma idhan kaga sai aka zo da zarafi zamani a wancanan ka lokacin wa ana min ad-dhalin ban san in ne mai haka zai mutu ba ba wai annabi Musa shi ɗin kalman zahirin kalman ba shi ne ma'anansa ba. Kamar wancan kalman da muka wuce wanda yake cewa an ta minal kafirin shi ma ba zahirin lafazin kalman a larabci shi ne ma'anansa ba. To shi ma na annabi Musa abin da yake nufi cewa wa ana min a lokacin da haka ya faru ban san in ne masa haka ba ni na zo intisari ne na zo raba gaddama ne. Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da bamu labari fa farartu minkum lamma kiftukum sannan kuma na guje ku ma'ana na gudu na barku lokacin da na ji tsoron ɗaukan matakin da za ku yi a kaina fa wahaba li rabbi hukuman wa ja'alani min al-mursalin bayan na rabu da ku Allah madaukin sarki sai ya mini ni'ima da ni'imansa ya yi mun baiwa da baiwansa ya sanya ni daga cikin zaɓaɓɓun baya har ya bani risala wannan risalan shine dai kissan da ya wuto a baya abin da ya faru tsakanin shi da ubangiji wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il nan Allah ya ba annabi Musa dama ya maida jawabi ma Fir'auna sai yake cewa to menene kai mini da zaka rika yin mun gori da cewa kai mun kaza kai mun kaza inda zaka yi mun ni'ima me yasa kai ma banu Isra'ila ka bautar da banu Isra'ila ma'ana suka ce balagan da ke cikin wannan kalmar na annabi Musa da ba din kayanka iyayena da kakannina ba me zai sa iyayenmu su rika gudu har ya zama na a haifi da a ɓoye. To don haka menene kai mun wadda za ka faɗa na gori ko na yabo. Allah maɗaukin sarki yake cewa sai annabi Musa yake cewa wa tilka ni'matin tamunnuha alayya wannan ni'ima da kake mun gori a kanta shi yasa zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannati namma ay mannan e mutumin da yake yin alhairi ya gori inji manzo Allah yace ba zai shiga aljanna ba ma'ana sai an kankare mashi wannan dattin saboda misali yin gori aiki ne na miyagun bayi Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ke cewa alayya an abatta bani isra'ila da kake mun bayan ka riga ka bautar da banu isra'ila qala fir'aun wa ma rabbul alamin to sai fir'auna sai ya waiga ya samu annabi Musa malamai suna cewa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam cikin dare Allah ya aiko shi da ya tashi bai tsare ko ina ba sai ya samu Haruna sai ya ce, To, kai fa Allah ya aiko mu, ga saƙo za mu je wajen Fir'auna. Annabi Musa alaihi salatu wasalam gabansa ya ɗan faɗi, ai, annabi Haruna gabansa ya faɗi, sai ce, Kalla inna ma'i rabi sai ya haɗi, kar ka ji tsoro ba komi tare da mu. Bayan an ɗauki tafiya, sai suka je suka tadda Fir'auna ya kulla ƙofa. To, a al'ada, ko kai waye ba kai saka ƙwanƙwasa ma Fir'auna ƙofa ba. Kowaye bai sai ƙwanƙwasa ma Fir'auna ƙofa ba. amma saboda ƙarfin zuciya na annabi Musa, saboda tun da Allah ya ce mashi ka tafi ina tare da kai, ya san ba abin da zai faru da shi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam suna zuwa aka ƙwanƙwasa ƙofan Fir'auna, ai shi bawabun sai gaban shi ya faɗi. a hubasa kofan fir'auna sai ce wane ne sai ce mu yan sakon ubangiji ne la ilaha illallah
ce yan sakon ubangiji wani Allah ko ba fir'auna ba sai ya je wajen fir'auna sai ce ga wasu nan sun kwankwasa kofa su sun ce yan sakon ubangiji ne to akwai ruwayoyi da daman gaske akwai ruwayan da aka ce sai da ya basu shekara ɗaya bai musu izinin su shigo ba amma ruwayan ko da ibnu jarir dabari ya tafi ya tafi akan rajihi shine a daren yace a shigo da su musu ga abin dariya wai inji fir'auna bari su zo mu ga abin dariya to shine bayan sun shigo ake wannan tattaunawa da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari Allah madaukakin sarki yake cewa qala fir'auna wa ma rabbul alamin to wane ne ubangijin talikai din sai ya ce mashi qala rabbus samawati wal ard kaga misali ya yanke dukkan wani hujjan fir'auna sai ce mashi rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai sai yake cewa wa ma bainahu ma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin in kun sakankance da Allah shi ya halicci sammai da kasai din sai ce qal liman hawla wa ala tasan sai ce kun ji fa kun ji wai yana ce mana wani ubangiji daban ba Allah ba qala rabbukum wa rabbu abaikum sai annabi Musa ya ce mashi to ubangijinka ubangijin iyayenka la ilaha illallah al'awwalin na farko wanda suka wuce gabanin kai, ƙala ina rasulukum allazi ursula ilaykum lamajnun to an ƙura hujjan fir'auna kajo sai ce bai ce rasulina ba sai ce wannan ɗan saƙon naku daga wannan malamai suka ce ya yanke cewan fir'auna ba zai imani ba da a lokacin yayi ma Allah tawadu ya ce rasulina ya sa kanshi a ciki to Allah zai karrama shi da imani amma sai ya cire kansa sai ya ce ɗan saƙonku ma'ana wai ni banda ni ba aiko shi wajena ba sannan sai ya jefe shi da kalmar wai yana mai ganin ma kaman yana da motsuwan hankali wa iyazu billahi sai ya ce qala rabbul mashariq wal magaci ubangijin gabas da yamma wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun kaga annabi Musa bai damu da ya kara kanshi ya ce mashi ni ba mahaukaci bane kamar yadda ka faɗa a shi dai ya ci gaba da isar da sako in shi Fir'auna bai ji ba na gefe wanda suke wajen za su ji sako ina ganin saboda yanayin lokaci za mu kwana a nan abin da muka karanta daga farkon watan sha'aban ko kuma daga 27 na watan sha'aban zuwa yau wadda muka yi a daidai daidan ba da gare mu bane daga wajen Allah yake da mu wadda muka zauna din a matsayin wakilci da wadda suka saurara da wadda suka taimaka Allah ya haɗe mu a cikin ladan Allah ya ba mu aljannatul firdausi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusakuran da muka yi tun daga farkon wannan ranar zuwa yau kuskuren shi kuma daga wajenmu yake Allah ya yafe mana dan karamcinsa da baiwansa dan albarkacin annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam alhamdulillah Allah ya assalamu kara alaikum kusanci da manzan Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ah, yan uwa kamar yadda dai muka sani ko kuma yadda kowanne muke a cikin wannan yanayi na rayuwa ana cikin wani irin rayuwa wanda yake cike da kalubale wadda kuma cike da abubuwa na tashin hankali tare da shi a ciki wadda shekarun baya magabata ba su saba ganin irin wannan abin ba wannan yakan iya faruwa dan dalili ɗayan guda biyu Allah yakan iya jarabta bayi ba dan sun yi laifin komi ba dan ya isa ya haka ya daga darajar su ya kusanta su zuwa gare shi ya ba su alkhairi mai yawa Allah yakan yi haka a cikin ganin damansa Allah kuma yakan jarabta bayi a inda bayin nan suka saba ma Ubangiji suka bar aikan da Allah ya aiko annabawa da shi to waɗannan guda biyu duka suna zama sanadiyya na jarabta bayi da haka muna jawo hankalin kawunanmu da ‘yan uwa abin da muka tsinci kanmu a ciki mu ɗauki al'amari daga wajen Allah a matakin farko sannan mu rika ƙoƙarin bibiyan kanmu idan illan daga wajenmu yake muka saba muka lallace to mu yi ta ƙoƙarin mu zama na kirki mu gyara mu yi ta ƙoƙari mu zama na kirki mu gyara don Allah maɗaukin sarki yana son masu gyara ɗin kuma na biyu muna jawo hankali ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu adana harshen mu ƙwarai wajen zantuttuka marasa amfani za ga bawa zai wayi gari cikin ni'iman Allah da imani amma harshen shi zai iya halaka shi kafin yamma ya jawo makan shi abin da Allah bai aike shi ba bai sa shi ba wannan harshen shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala san da yawa yakan masahabbai fada akan su kula da harshe su kula da abin da harsunan su zai fada to a yanzu da yawa ba muna yi da harshe bane amma gashi mukan yi da social media in mutum bai furta da baki ba yakan rubuta da hannunsa ya watsa ko kuma a rubuta shi ya yada to dan haka misali kamar yadda muka dinga fada a wajen karatu shi ma wannan media din da muke gani zai iya zame mana rahama zai iya zamewa azaba da haka bawa idan zai amfani da waya yayi amfani da shi ta yanda zai zama mai sanadiyan samun yardan Allah ba abin da zai jawo mai fushin Allah ba a sannan na uku ina jawo hankalin kawunan mu ƴan uwa mu ta majuna uzuri a harkokin rayuwa mu girmama junanmu mu kula da zumuncinmu mu kula da ƴan uwantakanmu mu kula mu girmama al'amarin junanmu kada dan uwa ya walakantar da dan uwa kada dan uwa ya tozarta dan uwa dan uwanka barin jikinka ne idan yayi daidai alfa ni'ima aban alkhairi ne dan uwanka yayi daidai idan dan uwanka yayi kuskure wannan misali abin kunya ne kai din ka yada sharrin dan uwanka da haka yan uwa mu ta junanmu uzuri mu gina yan uwantakan da Allah madaukin sarki ya sanya hikima cikin hada mu a zaman tare a kuma mu yi majunanmu uzuri wajen fahimta mu yi majunanmu uzuri wajen fahimta da haka misali kai a matsayinka na wadda kake neman ka sadu da Allah lafiya to kai kokarin ka sadu da Allah lafiya din a maulan mu shehu radiyallahu ta'ala yana cewa ina ce shehu ina nufin bil umumu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa almajirai na kar ku aibata kowa har sai ku riga kun sadu da Allah lafiya eh kar ku aibata kowa kan ku aibata kowa sai kun sadu da Allah lafiya wannan yana daga cikin tarbiyyar maulan mu shi radiyallahu ta'ala da haka yan uwa kullum mu rika ganin gazawan kanmu ba mu rika ganin munin aikin yan uwan mu ba sannan kuma mu dage wajen taimakekeniyan juna abinda Allah ya baka kakka raina shi komin kankantan shi ka taimaki dan uwanka dan uwanka na makotaka dan uwanka na zumunci dan uwanka na addini saboda baka san inda amfanin wannan taimakon zai zo maka ba sannan kuma mu karar da lokacinmu wajen neman yardan Allah ba sai a watan Ramadana ba watan Ramadana yanzu nan nan da kwana biyar ta wuce to da haka wanda ya zama Ramadan yake bauta za a ga Ramadan na fita kuma shikenan ya riga yayi bai bai da Allah sai shekara mai zuwa eh dan haka 'yan uwa mu dage wajen neman yardan Allah a kowane lokuta daga cikin lokutan mu Allah kuma ya saka ma duk wanda suka tsaya a cikin wannan hidima da alhairi tun daga cikin ɗan kwamiti da ɗan uwa da aminai da abokai da makota da masu addu'a da fatan alhairi tun da aka fara yau kwana 27 kuma cikin taimakon Allah alhamdulillahi an gama ba nasara ‘yan uwa kuma akwai ɗan uwa da ya sa sola wadda bara za ga ana yi ana neman taimakon mai amma cikin taimakon Allah tun da aka fara har aka kare ba a nemi taimakon man kowa ba sai wanda zai yi don kansa saboda ana da sola da sola aka gabatar da karatu Allah ya saka masa da alkhairi wanda suke ta kawo sadakan dabino ne cewa ai ma iyayen su addu'a Allah ya ma iyayen nasu rahama malaman mu kuma duka tun daga na farkon su na Qur'ani har zuwa na ilimi Allah ya saka musu da alkhairi a kuma jiya ɗaya daga cikin shehunan namu yake cika shekara biyu kenan ko ɗaya da komawa ga Allah ɗaya ko Allah ya wadda kusan duk shekara nan sun zauna tare da su Alhaji da su Maulan Musi da Hamal da Alhaji Allahin Burkila Allah ya ji kansu dukkanin suke zama gashi yanzu muna zaman dubba su Allah ya musu rahama ya saka musu da alkhairi da sauran ƴan uwan iyayenmu wanda su ma basu ma riski wannan karatun ba duka sun gabata Allah ya ji kansu ya musu rahama mu kuma Allah ya ba mu gudun tarshe su alhamdulillah Allah ya saka